بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي أبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجب أن مكان ساتياتي تعتبر يوم الشاعر والربيع الأول جرى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina alif dari hudu da arba'in da shida daidai da sha hudu ga watan satumba shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya wannan masallaci ne albarka masallacin juma'a da zaɓi ƙur'anin da ke da janyen moda saminaka inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin kitabun tauhid allazi huwa haqqullahi 'ala al-'abid والنفر الإمام الجعوى محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة wannan shi ne darasin na hamsin da bakwai a cikin yarjejiyar karatu wani littafi darasin da ya gabata mun ƙara tattaunawa akan abin da ya shafi babin da malam ya kulla mana game da abin da ya shafi hukuncin jin tsoro إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين أنا هذا المترجم لا يهمه نعم وإن لا تنفو نعم والذين وابن لا من داشي الشمباري إنما يتبع فيه مسائل السمن من باب السمن من باب أقيم الألوي الأولى نفرق تفسير آية آل عمران أقول تفسير سورة آل آية من تفسير سورة آل عمران فلم ألا مدرك التركي إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه كبي ولسانه شيطان يجي صورة ترجع مضوانك مبيانك فلا تخافوهم don haka kada ku tsorace su wa khafuni ku tsorace ni ni kadai in kuntum mu'minin idan kun kasance mu'mini wannan aya mun yi tafsirin da ba sai mun nana ta ba الثانية نبي تفسير آية براءة أقول تفسير فسر آية سورة براءة سورة التوبة إذا تشوف آية ita ce wata aya إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله معنى لي ألا لن سوى كأي ولد يرأيك وصلاة ألا سوني وندي إيماني لألا درانا كتبشي sannan kuma ya tsayar da sallah ya bayar da zakka kuma baya jin tsoron kowa sai Allah waɗannan ana sa rai su zanto su ne shirye Allah ka sanya mai da shirye الثالثة مسألة أخو تفسير آية العنكبوت أو فسر آية تفسير سورة العنكبوت فإن الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا رضي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله آية في مجانا أكم منافقين وإن لو كيدين قورا متاني إلى قورا مسكين الله سوى لسنا دين قورا كده سنوده أهنير الله سنا دين قورا كده وانا أبني جرب ويتانيته أعدين الشيء وإن لكم داما الله يا رجاء يا جين رأيواني أبدا تجربه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين بصورة آية وأن الله تعالى يايهم وكان تدعو الرابعة مسألة الإن أن اليقين يضعف ويقوي يقيني إيماني تكتير شركم ينا samun rauni kuma yana samun ƙarfi wani lokaci yana samun ƙarfi ne idan mutum ya kawwa da al'amarinsa zuwa ga Allah zai ji tsoron kowa zuwa sai Allah shi kadai yana samun rauni ne yayin da mutum ya zanto tsoron da yake yi wa Allah ya yi rauni da yawa a waye gari dan adam baya yin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi akan ya tsayi da shi na jin tsoronka da kuma kiyaye dokokinsa. Alhamta matsala ta biyar alamatu ba'dihi akwai alamar samun rauni na yaƙini shi ne kalimiyar dan mutane amma Allah ya fi da kai ka yi ka fi mutane kowa ya yi ka wani ai ba dama ne ai ne su wani ne amma wannan aikin da kake fa saban Allah ne ka yarda Allah ya fi da kai yanzu wani akan birthday zai je kashe maɗuɗin kuɗi za ta kashe maɗuɗin kuɗi kek kawai da ake na birthday za ka ga ɗanci an yi kek na miliyan biyar kek na miliyan kaza to wannan abin wa yake a yi shi haka ne ma wannan ɗabi'ar kuwa ne ne kun yi shiru ɗabi'un arna ne arna kawai za ku gane wannan ma'ana yahudu da wanda ba shi ba duk ya ke da shi amma wai musulmi ya ɗauka ya yi ya ɗauka ya yaka an gani har yana ganin cewa ma wannan ba wani an gani ai noman ne kawai yanzu za ka gani a kafafen abin nan sada zumunta na zamani wanda bai kamata ma a ce ya ba su ba sai ka gan shi wani gajarabin da shi malam haka za ka dinga ganin mutane idan aka ce maka wani abu ne wanda yake ba na Allah ba wani biki ne za a yi za ga yadda mutane suke toro ko mana yanzu yin karatu yake muna karantar da ilimi ana koyar da mutum addini amma kaga mutane da ke nan ɗan tsirari ne haka ne amma ina tabbatar muku inda ya kaɗa maka a wurin nan to sai an yi sai an yi tururuwa ko ba ka bane ƙwarai da gaske saboda ne kururuwar shekaru shedan ya tsiraya wa mutane waɗannan abubuwan su ma mutane sun fi su yi na shedan ne ko ba ka bane Allah ka tsare mana imanin to jama'a ku ji yana kun wannan ke amma asali shi ne mutum ya yi kokari da Allah ko da mutane ya fi shi da shi yanzu wannan karatun bai ma wani daɗi an gani bai wa wani daɗi wannan karatun cewa a ga Allah a tsarkake imani ga Allah a dogara ga Allah kaɗai a yi kaza kace ka shi wannan za su da fahimta shi kullum aikin kenan zai jin daɗi saboda yana ganin ai akwai wasu ma da ya kamata su a iya dole a iya bin tsoron su ba komai saboda ai suna da kaza suna da karamomi suna da waye zuwa da mun gane wannan jama'a Allah ya shirya da mu bayan wannan malam ya gaba da cewa wa min zalika hadhihi thalath da gaskiya akwai wannan abubuwa guda nawa guda uku da aka lissafa a cikin wancan hadisi na Sa'ad ibn Abi Waqqas haka ne shine yace yana daga cikin rauni na yaqinin mutum a wayi gari yana neman yana yarda da mutane amma Allah ya fushi da shi na biyu shine mutum ya gode wa mutane akan arzikin Allah na uku shine ka zarge su akan abin da Allah bai baka ba na arziki ko ba ka bane su ne waɗannan saboda shi arzikin Allah kwaɗayi ne kwaɗayi zai kawo shi sannan fushin mai ƙi baya hana Allah ya rawatin arziki ko yana yin ba Allah ka shige da الثالثة مسألة شدة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض تركتي جزء أورود الله كدي ينادك تشين أبوا الله تعالى يقبلنك saboda ne ayoyi da yawa sun zo suna umarni a cikin alƙur'ani cewa a ji tsoron wani a ji tsoron Allah ina fata an gane fala ta khafuhum ka ji umarni yadda ya zo kada ku tsorace su wa khafuni a kirar Abu Ja'far wa khafuni ku tsorace ni ni in kuntum mu'minin in dai ku mu'minin kada kai ka sa sharfin imani ka tsarkake jin tsoron ka ga wani ga Allah shi kadai amma wani ta zai je bakin kabari mana yana roƙon da tukunta a kabari yana neman a kare shi a bashi kariya a bashi tsaro abawa ne shi ne abin da wani malami ke cewa laqad asma'ta law nadayta hayyan ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا ولو نار نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في الرماد yace lallai ka biyar da wanda kake kira inda a raye yake sai dai wanda kake kira na shi bai da rayuwa ko ba ka bane yace da wuta ce ka zo kake hurawa in ta mutu to sai ke haske amma sai ka ji kana hura toka kana hura toka zai haske za ka samu ɗumi babu Allah ka tsare mana imanin السابعة مسألة بقي ذكر عقاب من تركه الأنبتي عقوبة جزاء وندي يذكر الله وندي يذكر وني هو وندي يمي يرجم متعني أما الله يشير شيء نفت عن ذلك منا الله كتري من الإيمان الله كتري من الأخير الدنيا لله الثامنة أبنى بقي أبنى تقر مسألة بقي لا تتقر كم ذكر ثواب من فعله akwai ambatan ladan wanda ya aikata wannan abu ma'ana wanda ya tsorci Allah shi kadai Allah ya masa alƙawari na samun rahma na samun alkhairai da yawa a duniyarsa da kuma lafiyar da baki daya Allah ka dace da da alkhairin duniya da rayuwa wannan jama'a shi ne karshen wannan babi da mari ya kulla lana malami ya ci gaba da cewa babu qawlin Allah ta'ala to jama'a inda kitabut tauhid din ne ya zarra kenan duk wanda zaka ji ya zagi Muhammad ibn Abdul Wahhab cewa ya kawo rigima ya kawo barna ya kafarta mutane yanzu dan Allah tun da kafar littafin nan to na ka ce wani kafiri na'am duk babu idan ya bude ne ya fara buɗe da shi ayar alqur'ani sai ne hadisan annabi Muhammad sai ne shi maganganun magabata na kwarai dama waɗannan abubuwa guda uku su ne nan tushen addini gaba ɗaya da an fita daga wannan jama'a to an shiga an shiga rikici ke ko sauran ɗin da rana ya kaga an shiga siratan nabi Allah ka kare mana imani yake babu qawlin Allah ta'ala babu fadin Allah madaukakin sarki wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah ya kamata ku dogara in dai ku kasance mu'mini na wannan babu kenan zai mana magana jama'a akan abin da ya shafi at-tawakkul shine dogaro ga dogaro ga Allah da za ka tambaye ka bawan Allah menene dogaro ga Allah me za ka na tattara tattara imaninka da yaddanka zuwa ga ubangiji eh ka dai kokari imani amma ba shi bane na'am tawakkali kun shiru ma'ana dama ba san yake tawakkali ba ana faɗa ne kai a ce dogaro ga Allah jari to me dogaro ga Allah kalmar tawakkul suka ce shi ne tsantsar miƙawa da dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dukkanin al'amuran gaba daya amma tare da yin riko da sarari ina fata mun gane wannan wajen samun amfani ko wajen ture wata cuta wani sarki ce mene dogaro ga Allah nanata nanata shine miƙa wa Allah dukkanin al'amura da dogaro gare shi tare da yin riƙo da sababi wajen samun wani amfani ko tunkuɗewar cuta wani ta ce mene tawakkali dogaro ga Allah to shi yasa Allah ta'ala sai ya bude wannan ayar da cewa wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah sai ku dogara in kun kasance mu'minai jama'a mun gane wannan to kana nufin Allah ya isar maka kenan a cikin kowane irin al'amari wajibi da arziki wajibi da kariya wace ta kada ruwan sama wace ba bayi ci da sha wace kare su daga abin da ke tsoro yanzu yayin da kaji cewa wani yana iya waɗannan abubuwan kayi ne a kayi shirka da Allah a cikin dogaro ga Allah ke dan shirka na iya shiga cikin mene dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala shi zai ne tare da yin riko da ne sababi misali yanzu kowanne mu nan yana sana'ar da yake yi in ka bar sana'a ka koma gida ka zauna ka ka ce ai Allah zai kawo ina dogara ga Allah bakin da Allah ya gaga ai bai hana shi abinci ko amma tsakaninka da Allah abincin zai zo in Allah ga dama zai kawo maka wani ka wani kada zai gida ba ko ya ce ya kawo ina da ga wannan ko Allah ne ga dama yayi amma hakan zai faru kullum a kowane yake tsawon rayuwa ba zai yi ba sai kasar ta yi kare kenan neman kariya da za ka yi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ka gane ba ƙarfin ka bane zai iya kare ka Allah ne zai iya kare ka bai ɗora ka akan wani abokin gaban ka ita wannan aya da malam ya kawo mana gida tana cikin suratul ma'ida mun gane wannan idan muka koma ayar Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani اذكروا نعمة الله عليكم وأنبتي كتنا لإنهم ألا أكملوا نفت عن ذلك أمنا إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم يا إذا وسمتاني سكيهم su sanya muku hannayenku wajen halakar da ku su yaƙe ku karkashe ku Allah ke fa kaffa aydiyahu ma'anku sai Allah ya kame hannayenku gaban ku ya hana su su yaƙe ku su gama da ku sai Allah ya Allah ya ce wattaqullah to ku ciyayi hukuncin Allah ku gane al'amarin nawa ne na Allah Allah ce wa 'ala Allah falyatawakkalul وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وجه وانتم آية دبا وعلى الله فليتوكل المؤمنون لعل يتمات المؤمنين في يمينه سدوغرا النبي موسى عليه السلام ألا يرمى الجيش لسي بنو إسرائيل سوى تشجرين في المقدس يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم أن جابوك ذلك ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين سواء من كان يسكت أم كان كثير أظن لكن من يتابع ما في يوم كنا يكون أو أمن ذا Allah ya ce ku shiga wannan gari kada ku biyo akan diga da yau sai ku biyo kuna maka haka sai mutane su ce o annabi Musa inna fiha qauman jabbarina a cikin garin nan akwai mutane karfafa وإنا لن يدخلها حتى يخرج منها lalle mu ba za mu shiga wannan garin ba sai in sun fito dan karan kansu dan kankin kansu fa in yakhruju minha fa inna dakhilun in ne sun fita da karan kansu to mu za mu shiga ba sai an yaki ba an gane wannan sai Allah ya ba mu labari ce qala rajulani min alladhina an'ama Allahu alayhim ma'amilin الذين خاف الله قال لبلاده الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب sai wasu mutane guda biyu waɗanda suke jin tsoron ni'imar da Allah ta'ala ya musu kace da su ne ne udkhulu alaihim bab ku shiga musu ta kofar wannan gari ku je ku yaƙe su fa idza dakhaltumuhu in dai kun shiga wannan kofar fa innakum ghalibun to Allah ya yi ta tabbas za ku yi nasara yace wa ala Allah fatawakkalu ga Allah ya kamata ku dogara ya ku bani Isra'il in kuntum mu'minin idan kuka kasance mu'minin sai suka kare wa annabi Musa ke gandaka suka ce ya Musa ka ji fa ba ya manzon Allah ba ya Musa shi ya kai Musa inna lan nadkhulaha abadan mu har abada ba za su wannan garin ba ma damu fiha in suna cikin wannan garin dan haka fadhhab anta wa rabbuka faqatila kaje kai da ubangiji naka ku yaki mutanen ka ji wulaƙanci inna hahuna qa'iduna shi ta gode muna nan ana a gari eh in ka ga mutanen to kun je kun yaƙi ne mahallin shari a nan Allah ya ce wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah ya kamata ku dogara in kuka kance suwa ne mu'mini kun ga nan Allah ya ce sharri imani ya zanto tawakkali ya zama ne sharri ne imani sai da duk wanda yake da karancin dogaro ga Allah yana da karancin mene wanda ke da cikar dogaro ga Allah yana da cikar mene cikin imani banda wannan annabi Musa alaihi salam bari Isra'ila sun koka mishi akan halin da suke ciki amma da Allah ya kace ba mu labari cewa وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين الذي تدريش متانسا يا قوم متانينا إن جاء دكتين كن إيماني لألا تكن يغرى بريش إن كنت شيء مسلمين كما أن كنت الله في الشرق mutum ya zanto musulmi shi ne same ne dogaro da Allah subhanahu wa ta'ala in dai kun imani da Allah to ku dogara gare shi in dai kun kasance musulmai fa qalu ala Allah tawakkalna nan da kika ce lalle ga Allah muka dogara jama'a mun gane wannan kenan dogaro ga Allah jama'a yana daga cikin nau'o'in ibada masu girma daga cikin kyawawan ayyuka yana daga cikin al'amalul qulub haka ne yana cikin ayyuka na zuciya dan dogaro ga Allah ba a fili yake ba za ka iya ganin sai da shi tsirne ne gajeji mal amma da zarar wani abu na tsoro ya rawo me zai sai ya fece sai ya arce sai ga wani dan tsuguri to malam dan siriri dan kamun kamun sai ga shi kuma ya jajirce ya tsaya tsayin daka wajen ya ga cewa ya fuskanci wannan ƙalubalen kuma Allah ya baki nasara saboda ne shi wancan ƙaramin ya fi wancan babban ƙarfin zuciya shi yasa tun da musulunci ya fara yaki da ɗauke da ƙoƙarin faɗaɗa daure ba a taɓa yin lokacin da aka ce musulmai sun fi kafirai yawa ba kun gane kuwa tun da Allah ya halicci duniya ba a taɓa yin lokacin da musulmai suka fi kafirai yawa ba mun gane wannan don haka ga kenan ashe ba yawa bane ke hukunta cewa abin da mutum yake shine ne shi ko ka je musuluncin ma yanzu Allah ya ce wannan addini sai an raba shi kungiyoyi daban-daban har saba'in da uku yanzu Allah ya ce dukkanin saba'in da uku ne yan wuta ne kaf ɗaya ne kawai aljanna da gima duniya ya rasu da Allah wata ƙungiya ce wannan sai manzo Allah ce ma kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi wanda ya kasance akan irin abin da nake kai ni da sahabbaina ke da duk wani addini aka ce baka sahabbai da ni aka ce basu yi ba kan ma ka fara mali kan ma kai ne kada ma ka fara da kuka kai wannan abin dan ba zai taba zama ne ba ba zai taba zama addini ba zama inda zai zama addini to da ɗan baya sun yi lau kana khayran la sabaquna ilayhi inda alkhairi ne da sai sun rigaye mu aikata wannan alkhairi Allah ta'ala ta dace da mu wannan kenan sannan Allah ya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umarni cewa ya dogara ga Allah a wurare daban-daban karanta farkon suratu al-ahzab me Allah ya ce wa annabi ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin inna Allah kana aliman hakima yace mishi وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أسورة بأن أكاري بجامسة ولا تضع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا كذلك kada kai da'a da wani kafiri da munafikai duk cutar duk cutar da zai maka ka aje shi a gefe ka dogara ga Allah Allah ya isa a matsayin abin dogaro رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وبيدج مفترانا da makaɗarta da abin da ke tsakaninsu shi ne wanda yake babu abin bauta da jafintin tafe shi Allah ke fattahihu wakila ka riƙe Allah a matsayin abin dogaro jama'a an gane wannan kenan haramun ne ka dogara ga wani Allah yana daga cikin shirka da Allah mutum ya dogara ga wani wanda yake ba Allah ba wajen samun ka ko samun alkhairi shi yasa ai yanzu mutumin da yaji aka kulla masa wani tsari ko wani abu sai ya kulla wannan abin ya aje a jikinsa yayin da ya fito yin wani abu me yake ji me zai kare shi Allah ko wannan abu ba zai taɓa ce maka na ɗora wannan abin don ya zanto sababi ne yana ganin inda ba abin to kuma yana iya faruwa ko kuwa dan akwai wani da maka in dai wannan layar na tare da kai in dai za a daba ma wuka za ta kama ka amma kuma za a iya zuwa a yanka kuma kamar an yi kabewa ko bi faruwa in Allah ya ga dama sai ya ɗauke tasirin sai ya ɗauke tasirin wannan abu an gani amma in Allah ya ga dama sai ya ara maka lokaci amma an ara maka lokaci kuma ka halaka me amfani shi jima mun gane wannan Allah ka shirye da bai to sai buɗe mana wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mutane su yi irin wannan ina fata an gane wannan jama'a Allah ta'ala ya samu dace tawakkali kala biyu ne akwai tawakkali wanda yake a cikin wani al'amari ne wanda ba wanda zai yi wannan abin sai Allah ina fata an gane to idan ka dogara da Allah a cikin irin waɗannan al'amura to ka kika da Allah kun fahimce ni ku ba gane ba ba ku gane ba shi na ƙarin bayani can borin yaƙi aka yi Allah ya ce musu ya ku waɗanda suka yi imani ku ambaci ni ku ce ni'imomin Allah a kanku yayin da wasu mutane suka yi nufin su kawo muku hari da ɗauki da hannayensu Allah sai ya kame hannayen nasu da barinku an gane wannan Allah sai ce ga mummire ya kamata a yi ne a dogara yanzu da za a gudun yaƙi sai wani ya je bakin kabarin wani sai ce ya wani ka ba mu sa'a ka ba mu nasara yanzu nan ne yayi ban ji ba ba da nasara yana hannun wane ne yana hannun Allah ne kare ka daga makincin masu ƙulla makinci wa ke wannan Allah ne akwai wani mahalinci ƙwaya ɗaya da yake zan kare ka kuma yana ya tabbata to idan ka karkatar da zuciyarka kuma zuwa ga wannan fakayi mutumin da ya ji bakin wani kabari ya je jarabawa ya ce ya wani ka taimake mu wajen jarabawa kai ko kuma manzon Allah ka kira kace ya manzon Allah ka taimake ni manzon Allah yana rayu bai rayu a wannan duniyar tamu yana rayuwar barzaku amma idan ka kira su ne kai ke kake taimake ka zai iya taimaka maka a yanzu kun shiru ba zai iya ba lokacin da manzon Allah yake raye in kace ya rasulullahi ka taimake ni ne taimakon ka zai taimaka maka akan abin da zai iya yi amma in ka kira wanda baya ne ko wanda ya riga ya mace ko wani abu ka zama kai ne ka haɗa Allah da wani a cikin dogaran da Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun gane wannan ko yawwa kenan ko ka nemi ceto a wajen wannan da ba Allah ba ka ta dogara da Allah a lahira cewa Allah ne zai iya ne zai iya bai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cetonka ko ko wasu alhambayi ko alqur'ani ko dukkan waɗannan abubuwan manzo Allah ya fi ceto manzo Allah zai yi zai yi ceto salihan bayi za su yi ne amma an ba da lamba akwai lamba ma'ana akwai sunayen wane da wani bayan manzo Allah an sa lamba an ce abubakar zai ce su umar fa usman fa ali fa talha fa sa'ad fa nana aisha fa babu wanda Allah ya ce wani cikin sahabban manzo Allah ma zai ce amma an tabbatar salihan bai za su yi ne za su ce to kiran wani sunan wani mutum guda ɗaya ka ce ce ka nan ta yi ne mun gane karatu sai dai kai addu'a cewa ya Allah ka sanya ni a cikin shekarun annabi Muhammad shi ma kansa Allah zai ce tuwa ko mun san wannan Allah ka dace da mu sannan har ila yau wajen azurta in ka je wajen wani wanda baya ko wajen wani mutum ka je kake mishi wane kai kaɗai dogara da kai in ji akan wannan abin ne ba wanda ya dogara da kai kai yanzu ka wanda ya miƙa wani ya miƙa mutum abin da ya kamata ne shi yasa karanta da mun karanta a cikin littafin tariqus salihin haka ne wannan mutum mutanen da banu isra'il wanda manzo Allah ya bada labari da mutum mai kora da mene kuturta da mene makanta mala'ikan da ya zo don su me yake yake talauci ya dame ni ga shi matafi ne komai guzuri na ya yanke babu wanda na dogara da shi bayan Allah zai taimake ni sewa kaga sai ne ce banda wanda na dogara a gare shi bayan Allah sewa sai kai kaga ya raba da waye dogara ga Allah yanzu amma yana neman sababi ne a wurin wa a wurin wannan mutumi ina fata mun gane wannan jama'a to wannan yana da muhimmanci mu dinga fahimta shi jama'a to shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wannan don haka kai tsaye ga Allah ta'ala ke miƙa wannan sai na biyu ai kun dogaro game da wasu sabda na zahiri ina fata an gane wannan misali mutum ne Allah ya ba shi dukiya amma muna ganin in mun je shi mun roƙa za a yi wani aiki na addini ko wani taimako na al'umma yana badawa kuma yana da abin badawa za mu iya cewa to yanzu ai kun ga idan muka dogara da Allah muka nema Allah ya ba mu gurgurdo sannan kuma muka je wajen wani wannan zai ba mu kaga ni ka cewa wani zai iya azurta mu ko zai taimaka mana ba shi ka bane da da Allah saboda ne mun riga mun miƙa al'amarin zuwa ga wani zuwa ga Allah shi ke farko sannan mun yadda kuma wani zai iya taimakawa kaga wannan rukuni da mene rukuni da ainihin wato sabbi ina fata an gane wannan jama'a Allah ta'ala ya samu dace sai aya ta biyu wa qawluhu ta'ala da fadin sa madaukakin sarki innama al-mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum mu'mine kadai su ne waɗanda idan an ambaci Allah sai zukatansu su rawawa في ذكر صورته وإذا تليت عليهم آياته إذا أنت فإنسان آيوي القرآن زادتهم إيمانا سوى أن الآيوي آرهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون كما قال الله تكي طول الأمر تقباتا الله كأيتكي قروبات ورمونا لبا الله كذا وعلى ربهم yatawakkaluna ga ubangijin suke dogaro kenan ba sa dogaro da ba wani wanda ba Allah ba ita wannan aya ta aya ta biyu a cikin suratul anfal Allah ta'ala yana nuna mana ne sifofin bayan Allah ne kuma zai da kawo adab hadri cewa innamal mu'minuna kadai waɗanda ke mu'minai su ne waɗanda allazina idza zukira Allah wajidat qulubuhum waɗanda idan an bata Allah sai zukatansu su tsorata amma kai ana nan ana ambatan Allah kullum ka ji tsoron Allah ko a jikinka anya kai mumini ne kuwa a kai musulmi ne amma kai ba mumini bane mun san mumini wani mataki ne tsori akan ta ne kun yi shiru akan ta musulunci musulunci shine shine level din ne farko daga nan sai ne sai kin ke zama mumini shi yasa mutanen ƙauye sun wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalat al-a'rabu amanna larabawan ƙauye ta ce a ai mun yi imani ku mu'mine ne Allah ya ce a qul ya manzo Allah ga ya mutu lam tu'minu ka ce da kuma ku kun imani wata kuna walakin qulu aslam ku ce mun musulunta ne ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إيمان بالغاية يكتم زكاة يا زونا بكنا أما وإن تطيعوا الله ورسوله لا يجدكم من أعمالكم شيئا وكي وألا لا da manzonsa biyayya to Allah ba zai tauye komai daga cikin imanin ku ba an gane wannan jama'a Allah shi ne da kenan mumini in an ambata Allah ya sai zuciyar shi ta tsorata ya zama kana da lokacin da kake warewa tsakanin kai da mahaifin kai kuka saboda tsoron Allah kamar da mamman Allah yake cewa idan zamani ya hargitse komai ya lalace duk ma abokin son zuciya da son zuciyarka manzon Allah yake ka keɓance kanka a gidanka ka kuma kame harshenka shi ne solution sannan wabki ala qati'atik ka koma ka dinga yin kuka akan zunubanka waɗanda ka aikata tsakanin kai da Allah subhanahu wa ta'ala da wanda ka san ka zalunci bayi ka yi ƙoƙari wajen biyan saƙoƙinsu jama'a mun gane wannan mun fahimta Allah ya shirya da mu don haka ya ci gaba da cewa إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إذا أذكر الكامل آيوين القرآن سيقال لكم إيمان جماعة kun ji ashe dan adam yana iya amfana da karatun da wani zai na alkur'ani ko kuwa shi da wanda kai za ka amfana da kanka yanzu gado mu ne idan muna karanta qur'ani mu a karan kanmu ba ma jin wannan tsoron na Allah ba ma jin zuciyarmu na karaya da yawan lokuta amma idan muka je wani yana karanta alkur'ani sai mu ji me tasirin abin ya fi yawa a zukatanmu fiye da yadda muke karanta ana samu ko ba a samu shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi wannan ya zo sami Abdullahi da Mas'ud Allah ya kara mishi yadda yace karanta min alqur'ani in ji Abdullahi da Mas'ud yace ya Rasulullah aqra alayka wa alayka unzil yanzu ni zan ma karatu alhali kai a ɗauko alqur'anin nan sai mu Allah ya ce ina so ne in ji shi daga wajen wani na عبد الله بن مسعود يجزينا فارقا في صوت النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده يجي انها تكرر انها تكرر حتى الى وجهه الله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا كجاء يا يا هذا المتاني ذيك تمشي a ranar alkiyama idan muka zo wa kowace al'umma da mai ba da shaida a kanta a wannan rana muka kuma zo da kai kai annabi Muhammad a matsayin mai ba da shaida na gaba ɗaya na dukkanin al'ummun duniya baki ɗaya sai idanun mu Allah ta fara zubar da hawaye sai ce Abdullahi dan Mas'udin hasbuka ya ishe ka haka ya ishe ka haka tsayana tsayana tsayana sai idanun mu Allah ta dinga zubar da hawaye sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa Abu Darda da sauran sahabban annabi Muhammad baya da kuma shi da sun fada da juna sai a ce Abu Musa Ash'ari ya Aba Musa zakkirna rabbana tuna mana ubangijinmu sai ya fara karanta muku wasu ayoyi a cikin alƙur'ani mai girma don take za ga suna ta kuka suna ta kuka an gama kuka kuma kowa ya tara hawayensa sannan a ci gaba da gudanar da al'amarin da za a gabatar ne da gobe a shi kaga ana so ka dinga amfana tilawar alƙur'ani da ma abin da wani ke karanta karatun alƙur'ani jama'a ko ba ka san ma'anarsa ba za ka yana ratsa jininka da ɓargonka ko da ba san ma'anar shi ba haka yake ba ka bane musamman a bakin wanda ya iya rera shi ya iya karanta shi yana kiyaye ainihin wato asalin hukuncin hukuncinsa amma kai ka sani karatun da gabza baya baya baya baya amfani da wannan ka taɓa jin wani yaran karatun da gabza yana kuka ka taɓa ji kila yau ya taɓa ji ko abu gari ba kuka taɓa ji wani yana karatun ragar da irin wanda ake haɗa wannan kai warraɗin nan ka taɓa ji ya fashe da kuka shi mai zikina haka ma da yawan lokaci bai ma san mai karantawa a shi alƙur'ani jama'a ba kai aiki yawan tilawar shi bane a'a bayan karatun an iya shi duk da kake masa hidima to ana buƙatar ka san ma'anonin ka kai aiki da shi su ne waɗannan haƙoƙi ne waɗanda in baka cika su ba ranar kiyama ka kaɗe ka kaɗe a wurin Allah sannan annabi Muhammad ya bayyana mana cewa yayin da za a maka tambayar kabari alqur'ani mai girma zai zo ya tsaya a tsakiyar jikinka yayin da mala'iku su maka tambaya in ba ka karanta shi ne zai faru za a bar shi kun yi shiru da Allah cikin nan wane ne ya shirya Qur'ani ya kyale ta kabarinka Qur'ani biya ma baya kyale ta kabarinka wa yake so ku yi shiru me yasa ba ma son zama a inda za mu koyi karatun sa ku iya karatu ashe ba mu kuke na aikace me yasa ba ma ware lokaci na musamman mu dinga karanta shi a matsayin ibada ashe ba ma son qur'ani yayi ya cece mu ba ma son ya zama mai ɗebe mana cewa kabarin mu imam shafi Allah ta'ala ya yi kansa me ya faɗa yace wa inna kalam Allah wa inna kitab Allah awsaq shafi'in wa aghna ghana'in wajiban mutafaddila وقارئه المرضي قر مثاله فلترجع عليه مريعا قل كلا هو المرتضى عمن إذا كان أمة ويرنمه ظل الرجالة قنقلة محل شهر أمه يشي وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه ثنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يبتلى كنجي yace duk lokacin da mutum yake jin tsoron duhun kabari an gani duk wanda ke jin tsoron duhun kabarinsa to zai hanci alƙur'ani a cikin kabarin nasa sanin yana mai haskaka masa wannan kabarin nasa mutahallila yana mai ɗere markewa yana taya shi hira yace hunalika yahnihi maqilan wa rawdatu a lokacin qur'ani zai sadu da mutum yana ɗebe narkewa yana masa bishara na alkhairi kuma ya mayar da wannan kabarin ya shi zuto sun gidan aljanna wa min ajrihi fi dirwati bi'izzi ta'ala saboda qur'anin nan mutum zai sami daukaka mafi girma a mafi yawan lokaci haka muke a yau jama'a haka muke da mu da ‘ya'yanmu da ‘yan uwanmu da matanmu dole mu kuma zuwa ga alƙur'ani Allah ka raya da mu da alƙur'ani ka ba mu ikon koyon karatunka ka azurta mu da sanin ma'anoninsu da kuma yin aiki da shi إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون مع المشاهدين وعلى ربهم يتوكلون ga ubangijin suke dogaro kenan shi kaɗai suke dogara da shi ba ta dogaro da waninsa wannan aya ta karantar da waɗannan abubuwa guda uku Allah ta sa mu ƙara imani wajen sauraron karatun Qur'ani mai girma hatta wayan nan fa za ga an galle da Qur'ani an sa cikin Qur'ani tun daga Fatiha zuwa nan wani kawai ya danna in yana sauraro kawai yana ganin ina ya cika ta da wace-wace da in iskan yaran na 'yan Kano da waɗancan matsiyatan da Legas da ƙasashen Yarbawa da ƙasashen Inyamurai shi yasa na ga mutum ba kan gado da kamar shi ga yana haka e to ake ɗin kenan shi ke dama ina ina ina ina ne tare da shi shi yasa da an fara sai mutum ya fara haka ya fara wani na tsaya mutum haka ga ga jiya ta shi kenan ko wannan sai a ji a zuba gani ina ganin maganin sa ne ya ƙare ya kamata a ce masa magani a bashi ile ya nufu amma ne Allah ya ce الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب كابدا وإن تذكير إيمان يكا تنكنا كامل نقواني دا أمبا تنوى أمبا الله قرآن كشين أفضل الذكر يالك ألا كثارا بذكر الله تطمئن القلوب دا أمبا الله ني يكا تنكي كامل نقواني إن كجأ أنت القرآن كلمة تشير القرآن لك كامل أبدا الله to a ka samu matsala eh akwai matsala imani ku ba yi eh ana kana ta wa kowa a duka ta wa ya wannan ke nuna abin dalla mana ke nuna abin dalla amma wallahi inda wa ka soyayya ka ta ha muku bireka ka ta ko ko aljita ko umar dan kari shikenan suka ji ana eh ka wa kai sai wala in birgin dan kara mana bolo ko kuwa yanzu in ka yara da kitan kira mutane a unguwanni ba za ka taɓa jin sa Qur'ani ba da daddare da yamma in da Qur'ani ka sawa zai yi wani abu amma Qur'ani yana da tarbiyya kare babu shi sai dai wata da shi kafin sai dai mazani da shaitan buta shaitan malam da fiyano me hada addini da fiyano malam fiyano ai na arnani koko kun yi shiru kone ku yi bai kana kana mutum ya san koyi mai fiyano ya da kiyaye al'amari ya biye kenan ko gaba ta kuma na wa qawluhu ta'ala da fadin Allah na da kudin sarki ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi hasbuka Allah Allah ya isan maka Allah ya ishe ka wa man ittaba'aka min al-mu'minin da waɗanda suka bi ka daga cikin mummai ku dube da Allah ta'ala yace mana tankiya a nan jama'a yace wa annabi Muhammad ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam hasbuka Allah Allah ya isar maka game da sharrin kowa game da sharrin komai duk wani abu da ake jin tsoron ya auku da kai Allah ya isar maka sannan wa malitta ba aka min mu'mini Allah ya isar ma waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai kaga da Allah shi ne abin dogaro shi ta Allah ya ishe su ya isar musu daga dukkanin gobe jama'an na fata an gane ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa ai Allah wahdahu kafika wa kafi atba'a Allah kadai ya isar maka kuma ya isar da waɗanda suka bi ka don haka fala tahtajuna ma'ahu ila ahadin ba ku da buƙatar wani Allah tare da Allah game da isar muku game da komai ina fata an gane wannan duk da ayar tana da ɗaukar fasara guda biyu kamar da malaman tafsiri suka yi wasu malaman suka ce abinda Allah yake nufi ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi hasbuka Allah Allah ya isar maka ومن اتبعك من المؤمنين sannan kuma waɗanda suka bi ka daga cikin mummuna sun isar maka sai kuma da nake cewa wannan fasarar ba je ba Allah da yana nufin cewa ne ya isar maka kai da waɗanda suka yi imani suka bi ka shi yasa ma a gaba sai Allah ya ce wa in yuridu an yakhda'uka idan su kafirai sun yi nufin su yaudare ka fa inna hasbaka Allah fa inna hasbaka Allah wanda ya isar maka shine Allah ku ji jama'a huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin shine wanda ya karfafe ka da nasararsa ya kuma karfafe ka da zaratan mu'mini mayaka baraje wajen yaki da kuma yada addinin Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun gane wannan Allah ta'ala ya kama da shi shi kaga Allah ya rabe tsakanin alhabbu da ne at-ta'ayyid wallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah ta'ala ya kama da shi sannan Allah ta'ala wa qawluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah jama'a to Allah ya isar masa to da yake ne kuma Allah da ya halicce ka kai bawa ya ce ni na isar maka shakir min ka in dai ka dogara gare ni komai zan ma yanzu akwai wanda zai baka arziki ba Allah ba akwai wanda zai iya tsamar da kai daga cikin abin da kake jin tsoro ba Allah ba akwai wani wanda zai iya kare ka da iyalanka ba Allah ba wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh shi yasa ka karanta a Ibrahim annabawan Allah waɗanda ko kafin da kace su kai ba za mu imani da Allah ba in kuna so mu imani da Allah ce kun zo wani da wata mu'jiza da wata hujja daga wurin Allah kuna sannan mu imani da Allah ce wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun da Allah ya kamata mu'mini su dogara sai annabawan suka ce wa mabiyan nasu wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah me ce gare mu da ba za mu dogara da Allah ba wa qad hadana subulana alhali Allah ya riga ya shirye da muka saki na kwarai wala nasbiranna ala ma alaytumuna annabawan ka shin wanda su wallahi tabbas za mu haƙuri akan irin cutar wanda kuke mana wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkiluna ga Allah ya kamata masu dogaro su dogara mun ya kai ina fatan gani dama Allah ya ce wa man yattaqillaha يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب جماعة دي إيه wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah Allah zai ba shi gaskiya daga dukkanin wani rinki Allah zai isar maka zai fitar da shi Allah ya ci alƙawari daga wurin Allah sannan ga ƙari wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai azurta shi inda bai kira tsammani ba sai Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa fa huwa hasbuhu to Allah ya zama masa inna Allah balighu amri Allah ne isar da al'amarin sa ne a ko ina qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara Allah ya sanya wa kowane irin abu iyaka akwai iyakar da Allah ya sanya mishi na fata mun gane wannan so tunda Allah ya riga ya faɗi wannan to me yana kan dogara da wani Allah ku duba yin ita ambaton tawakkul na cikin Qur'ani wurare daban-daban daban-daban shi kansa ubangidan namu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi wa kafa billahi wakila wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira ai wannan ya ishe kamala ya ayyuhan nabiyyu sai daga kira shi hasbuka Allah wa man ittaba'aka min mu'minin kaga ake dogaro ga Allah jari amma idan ya zanto daga cikin tsatsan zuciyarka abin ke fitowa kana jin tsoron Allah kana komai da amurka zuwa ga Allah shi kadai Allah ta'ala ta samu dashi wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh ina fata an gane wannan amma ba irin cutar wanda Allah ya gadar zai samu kan adam a rayuwa zai same shi kamar me Allah ya gadar ka biyuwa ko kuwa babu wanda bai dogara da Allah ba a cikin amma kada kan yi wa kadin me abinci kakan buƙatu zuwa ga tufafi sai kai ne ka nemi rigar sawa ka bari dogaro wa Allah zai sa ka ba hanyar samu ta hanyar halal amma in ka ta hanyar haram wajen nema kuma nan ma kuma ka fita hanyar kenan baka dogara ga Allah ba kenan ka dogara ga wayan ka yanzu kuma kana ganin ai in dai mutum zai tsaya kai tsakani ga Allah ne ba akwai matsala ba haka bane shi ke sa su yin gaggawa ko an danka musu amana su cinye suna ganin wannan hanyar ce kaɗai za ta yi ta ku gode Allah ka tsare mana imani وعن ابن عباس قال daga Abdullahi bin Abbas Allah ya kara mishi yadda yake hasbunallahu wa ni'mal wakeel fadin Allah ta'ala hasbunallahu Allah ya isar mana wa ni'mal wakeel ma dalla da abin dogaro shi ne Allah sai qalaha Ibrahim alayhi salam hina ulqiya fi an-nar jama'a kun ji lokacin da aka sa annabi Ibrahim akan majejiwa an san majejiwa نعم ليه ما في جوع sai a jefa ba to haka aka yi suka ɗaura annabi ibrahim aka hura wuta aka ɗauke shi aka wurwura shi aka jefa saboda wutar ma babu wanda yake babu wanda yake kusa da ita an gama da kirari aka wurwura aka wurwura aka wurga cikin wutan a lokacin da yake sama kafin ya fada wutar da yake hasbunallahu wa yake hasbi Allah wa ni'mal wakil Allah ya isar ni kuma Allah ne a matsayin madogari Allah ya isa a matsayin abin dogaro nan ta nan malaka da biyu ya ni yace kana son in taimake ka sai ce amma amma أما إلى أنت فلا وأما إلى الله فنعم شيء كيدا بزن في مقامك أما أنا لمن الله قلت بقى أنا بقى أتمنى شيء كيدا لمن في مقامك أما نعم لما كافن يكي وتنسى الله شيء يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم Allah ya ce sai muka ce wuta ki kasance sanyi da aminci ga annabi Ibrahim an gama jefa ta ana tarniya ana kai dare a gari wuta ta gama ta mutu mutu sai ga annabi Ibrahim ya kasa rigansa ya fito ta ce kai wannan mutumin muna ganin gaskiya matsaji to wannan irin mutane ta kuma ga su gani da an ga ya fara cikin wutan jama'a kun gane wannan godiyar da Allah ke al'amarin jama'a hasbun Allah wa ni'mal wakil ke sa duk abin da ya ishe ka ka kasa kake ganin ba za ka iya ba kai ta nemetawa hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal wakil wallahi Allah zai baka mamaki na'am Allah ya sa wurin da zama nima wurin jama'a ne ma'a domin shi suna ya harko nisa to sai Allah ya ce mishi sai ya roƙi wuri Allah ta yi mutum da wani ima a wurin jama'a ne ba kamar yadda sajin da muke yi da nefa da kanka da dukkan wani abubuwa da ya roƙa to kaji shi yasa al'amura irin wannan jama'a yana da matsar muhimmanci kwarai da gaske mu gane irin karfin da Allah ta'ala ke da shi da irin yadda yake gudanarwa da zartar da al'amuransa ya wuce duk inda kan adam yake tunani shi ta dogaro ga Allah jari ne ga mulki Allah sun yi da kuma dogaro ga shi wa qala ha muhammad sallallahu alaihi wa sallama hina qalu lahu kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan yayin da aka ce masa innal nasa qad jama'u lakum fakhshawhum lalle mutanen nan su ne kafiran maka an gane wannan قد جمعوا لكم في الآية مقدمة دكاروا لا ينزلون لنا في سياسيكم فاخشوهم كورتيكم فزادهم إيمانا سوى أبي آرم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل سكتي ألا يا إسرمنا كما ما دلال أبن دوبروشيني الله من ذلك الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا سوء وسلعوا رضوان الله شيء فألا أليس الله بكاف عبده يزو ألا بكفن شيء ولدي شباوة به ويخوفونك بالذين من دونه أما تلك السنة فرجكت كيد ولمن بيك بألا بقى Allah sun yi su masu yin dogaro gare ka waɗannan su ne waɗannan ayoyi da malam Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kawo mana a cikin wannan ainihin wato babu insha Allah ta'ala idan mun zo darasin mu na gaba sai mu sai mu tattauna akan masail da ke wannan babu insha Allah ta'ala ko kuma za mu yi karewa sai mu karanta kawai tunda mun riga mun yi bayanai duka a ciki ko fi masail a cikin wannan babi akwai matsaloli الأولى لمرضو أن التوكل من الفرائض للي يبرو الله yana daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya farlanta wa bayi saboda ya umarni shi الثانية نبي أن من شروط الإيمان أنه من شروط الإيمان ينا من شرط كتبتون الإيمان إذا توكل منك إلى الأرض تكلم الإيمان أما إذا لقد أنك ذاك توكل ذاك الدبر الله في أرض yana da karamcin imanin da da gwargwaron yadda mutum ke da shi abinciyarsa a tsarika matsala ta uku tafsiru ayatul amsal akwai kokarin fassara mana wannan aya ta suratul amsal innama almu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum الرابعة مسألة هدو تفسير الآية في آخرها أقول فسر ومن الآية الشمسة الخامسة حين جمعناك كنت وعلى ربهم يتوكلون الخامسة حين جاء تفسير آية الطلاق وقد فكر من آية التي في سورة الطلاق فإن الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه دون لي لقرب الله فألا يتمها الثالثة مسألة شدة عظم شأن هذه الكلمة أقول جرم شأن وأن الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد كالمميدة أن إبراهيم يفتى ألوك في الثنين النبي محمد ما يفتيت أي شيء ألوك في الثنين جينيات وتموما من يفتيت أي شيء ألوك في الثنين إذا كيف أيه سيكتي حسبي الله ونعم الوكيل ألا كائسر من ما دل ذلك أبن دوبروه wannan kai kaɗai ke in ku da yawa ne kirki hasbuna Allah wa ni'mal wakil Allah ya isan mana ko ma dalla da abin dogaro shine Allah madaukakin sarki abin da muka fara ya zama daidai Allah ta yi tarayya illa da wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka dafar da mu da imani da binka da neman yardanka a kodayaushe Allah muna muna roƙonka ka ka kubutar da imani wannan yanayi da kike a wannan kasa ta mu ya Allah wannan da ka da kun dangane mu tun ishe mu Allah kai mana maganin su ya Allah biyan kun ke fama da wannan matsala ta tsaro Allah ka ba su kariya Allah ka isar mana Allah ka zanto ka isar mana ka zama mana abin dogaro a kanki ya Allah ya Allah ka rafi imanin mu ka sanya mu daga cikin bayan ka masu jin mafi kyawun da zai mafi aiki da shi muna addu'a ga babar mu da ta rasu a jiya ko shekarun jiya babar ta Allah ya masa rasuwa ɗaya ce daga cikin matayen ƙanin mahaifinmu alhaji abdullahi muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ji kanta Allah ya gafarta mata Allah ya sa ajiyar ya zanto kuma a gare ta jinyar da kai kai kuma Allah ta'ala ya sa wannan jinya nata ya zanto ainihin wasu kafara a gare ta ya Allah waɗanda in ta'adda irin su dalla tuji da irin su manya manyan waɗanda aka san su suna wannan aikin da ta'addanci Allah ka murkushe mana su Allah ka kurmu ga hankilan su Allah ka kurmu a ta cikin ta jahannama Allah kada ka ba su ikon cimma abinda suke wutar da ke ainihin wato hura wa al'umma ya Allah wannan wuta da hura al'umma Allah ka kashe da ita Allah ka kona su da wannan wuta ta bala'i da ke yi wa al'umma Allah ta'ala ka tsare mu ka tsare mu zuriyar mu ka tsare mu da umman mu ka kare mu da kariyar ka alƙin da ya Allah Allah ka sanya mu da sunan ka na ƙwarai subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh